الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تبارك مدداوة yau yanzu za mu tashi karatunmu na sahih muslim darasi na 22 insha Allah yau kanan wata 28 ga watan jumadar hula hijira ta 1438 wadda ta daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2017 za mu tashi babu bayani hukumi amalin kafiri idan aslama ba'da ya ce babin bayanin hukuncin aikin kafiri idan ya musulunta bayan ya yi wannan aikin haka imamun nawawi ya sa unwanin wannan a wa'annan abuwa da imam muslim ya kawo su imam abu hawana kuwa cewa ya babu bayanin kufri la yabtulu babu bayanin kafiri la yabtulu ma'rufuhu fi kufrihi idza aslam wa kana ala dhalik wa anna shirka yusamma zulman babu babun da yake bayanin cewa kafiri aikin da ya aikata kyakkyawa baya baci a cikin aikin da ya aikata kyakkyawa a cikin kafircin sa baya baci idan ya musulunta ya tabbata kuma akan wannan kyakkyawan aikin kuma shirka ana bata su ana kiran shirka zalunci نعم عبد الله بن وهب نعم شيني ابن يزيد الايلي دغ الزهري نعم حكيم بن حزام yana daga cikin al-mu'ammarin wanda suke tsawon rai yana daga cikin masu daraja a cikin jahiliya kafin ya musulunta na'am ya ba mu tsoron labari cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bani labarin ayyuka da na kasance ata hannathu biha fil jahiliya da nake yin ibada da su at tahannuth shine at ta'abbud ina da wani lada a kai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa aslamta alama aslafta min khai kana musulunta ne akan abin da ka gabatar na aikin alkhairi to inda ma can aikin alkhairi kake in ka musulunta za ka kamar dorawa kake akan wannan wata hannuf at ta'abbud wannan tafsirin ya zo a cikin hadisin mudraj ne mudraj ne to sai dai manil ƙa'il wani ne ya fassara wannan a ta hannu su ta'abbud nawai bai yi ishara a cikin sharhinsa ba ko? a dai hadithin aisha aisha ce ta fassara ko a cikin bukari wajen a hadithin nuzulul wahi bad'ul wahi aisha ta fassara saboda ka ta yi wannan fassara urwace shi mai ɗauko ta daga wajen aisha ɗin Allahu alam nawayi bai ishara gare shi ba
قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب
wannan taban wannan yana daga cikin falalar Allah wa illa wato sharadin aiki ya zamanto akwai imani to wanda ku ba shi da imani ga aikinsa ba zai zamanto cewar karɓaɓɓe ba to amma wannan ya daga cikin falalar Allah jalla wa ala cewa yayin da mutum yayi imani sai zamanto ayyukan da yayi su a cikin kafirci din sai Allah madaukakin sarki ya zama ya mayar da su a isa ya su a cikin ma'arufin sa
قال وحدثنا عصام بن الوليد وعبد بن الوليد قال ابن الوليد حدثنا وقال عقوب حدثني يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شوى شي حكيم ابن حزام ياتي من زم الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله يا يا رسول الله ارايت امورا كنت ya ce ka ba da labarin waɗansu al'amura na kasance ina yin bauta da su a cikin jahiliya من صدقة na daga nan kaga yi bayanin su min sadakatin na aikin sadaka أو عتاقة ko kuma ‘yantar da bayi أو صلة رحم ko sada zumunci فيها أجر akwai lada فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أسلمت على ما أسلمت من خير ka musulunta akan abin da ka gabata ka gabatar na alkhairi wajen tawilin wannan an yi fassarori da dama daga ciki akwai abin da alkazi iyaz ya faɗa yake cewa a a ma'ana bi barakati ma sabaqa laka min khair hadaka Allah ta'ala ila al-islam da albarkar abin da ya gabata gare ka na ayyukan alkhairi Allah ya shirye ka zuwa ga musulunci wa anna man zahara minhu khairun fi awwal amrihi fa huwa dalilun ala sa'adati akhirih wanda alheri ya bayyana a gare shi a farkon al'amarinsa wannan dalili ne akan cewar zai yi arziki a ƙarshen al'amarinsa Ah, wa husnu aqibati hada na'am na'am على سعادة آخره ووسن عاقبته هذا كلام القاضي وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له تعالى كل حسنة زلفها ومها عنه كل سيئة زلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى ذكره الدار قطني في غريب حديث مالي ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا أحسن إسلامه إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة كل حسنة عملها في الشرك نعم وانا شيني ظاهر الحديث شعواته abinda mutum ya aikata na alkhairi a cikin kafirci in ya musulunta Allah zai ba shi ladar saboda haka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wanda basu musulunta ba ke wanda suka mutu akan kafirci sune Allah zai zamanto duk abinda suka yi na aiki Allah zai sa shi haba'an mansura na'am الحدث na'am ga musamman kuma da ya aikata wani aiki shi ma da yake rusa wasu ayyukan ba ya dawo ya duba
kamar eh wannan ma sun ce idan mutum ya ridda a mutumin in ya ridda duk za a bata ayyukansa amma idan ya dawo to Allah cikin faralarsa zai dawo da zai dawo masa da ayyukansa shi yasa wanda ya ridda ya haji a hajjinsa ya ɓaci in ya dawo ya musulunta ba za a ce sai ya sake hajji ba na'am.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ibn rahuya al-hanzali al-imam wa abdu ibn humayd sahib al-musnad قال أخبرنا عبد الرزاق abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani أخبرنا معمر ma'amar shine ibn rashid al-azdi daga zuhuri na'am بهذا da الاسم wannan isnadin حاء wa hawwala sanad قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم na'am alhamdali قال أخبرنا أبو معاوية abu muawiya al-farir قال حدثنا muhammad ibn هشام khazim بن عروة hisham ibn urwa al-adawi عن عبيد daga babansa عن حكيم بن daga حزام hakim ibn hizam قال قلت يا رسول الله yace nace ya manzo ya rasulullah أشياء كنت أفعلها في الجاهلية akwai waɗansu abubuwa na kasance ina aikata su a cikin jahiliya قال هشام يعني hisham yace yana nufin أتبرر بها atabarraru biha ina yin aikin albirru almubarra wato ayyukan nagarta da su فقال رسول الله صلى الله sai عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وسلم أسلمت على ما أسلمت لك من خير kana musulunta ne akan abin da ka gabatar gare ka ga kanka na alkhairi قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فأنت في الإسلام مثله to ne ce sai ya ce to ni ko wallahi ba zan bar wani abu ba da na aikata shi da na- da na na aikata shi a cikin jahiliya face na aikata kwatankwacin sa a cikin musulunci
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Abubakar ibn Abi Shayba قال حدثنا عبد الله بن زبير na'am عن عن هشام بن عروة na'am عن أبيه daga babansa أن حكيم بن daga هشام Hakim ibn Hizam أعتق في الجاهلية mi'ata raqaba ya yanta bayi guda ɗari a cikin jahiliya وحمل على مئة بعير ya ɗauki mutane mabukata akan wato ra- a- raƙuma ɗari ثم أعتق في الإسلام مئة رقبة wato wannan al- alhamdu shine mutum ya bawa mutum raƙumi da abin da ya mallaka sadaka ce wa thumma ataqa fil islam sannan a cikin musulunci ma ya yanta mi'ata raqaba mm, wato bayi ɗari وحمل على مئة بعير yayi kw- a- a- yayi kyautar a mi'at ba'ir wato yayi sadaka da a- yayi sadaka da raƙuma ɗari ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam وذكر نحو حديثه to shi ma ya ambaci kutankucin hadisansu ga riwayar ah, ah, urwa yana da almajirai guda biyu da hisham ibn urwa da ah, da hisham ibn urwa da kuma az-zuhri Eh, kowannen su ya rawaito hadisin ah, ya ƙara abin da ɗayan bai ƙara ba na'am
باب شرك الإيمان والإخلاص babu sidqil imani wa ikhlasihi babin gaskiyar imani da ikhlasinsa wannan shine abu awana yake cewa wa annan shirka yusamma zulman ana kiran shirka da zulm
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيل abdullahi ibn idris ibn zaid al-audi wa abu muawiya na'am wa waki waki ibn al-jarrah عن الأعمش daga al-a'mash عن إبراهيم daga ibrahim ibn yazid an-nakhai عن علقمة daga alqamah bin qais an-nakhai عن عبد الله daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kaga wannan riwayat thalathatin min at-tabi'in al-a'mash ibrahim alqama dukkanin su tabi'ai ne suna riwaya daga juna ko ne daga cikin asahwal asanid ko da yake inda sufyan thauri ne ya rawaito daga a'mash shine zai zamanto min asahil asanid
قال لما نزل amma wannan isnadi ne kufi dukkanin su yan kufa ne
قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم yayin da wannan aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum imanuhum bi zulmin ah, waɗanda wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin waɗanda suka yi imani kuma basu caku da imaninsu da zalunci ba شق ذلك على أصحاب رسول الله wannan sai ya صلى الله عليه tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم. وقالوا suka ce أينا لا يظلم نفسه wane ne daga cikin mu baya cutar kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس هو كما تقولون ba kamar abin da kuke zato bane إنما هو كما قال لقمان لابنه ai abin kamar yadda Luqman ya ce ne ga ɗansa يا بني لا تشرك بالله ya kai ɗana kada kai shirka da Allah إن الشرك لظلم عظيم lallai ita shirka zalunci ce mai girma wato abinda suka a sahaba a sahabbai sun dauke az-zulm ala umumihi suka dauka dukkan umumin zalunci kuma abinda yake gaggawa ya zuwa ga al-afham wajen zalunci shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka sanya abu ba a mahallin sa ba wanda yake shine saba ma shari'a to dan kaga duk wani sabo kenan zai zama to zalunci to sai wannan ya tsananta a gare su a shine a sai suka ɗauki wannan ma'ana ta zahiri to wanda ko ya sanya a ibadar Allah ba a mahallinta ba kaga shine a cikin zalincin yafi kowanne zalunci to wannan hadisin ya kunshi abubuwa na abubuwan ilimi da dama da farko ne kan cewa sabo ba sa zamantowa kafirci na'am
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم na'am alhamdali وعلي بن بشر hashram na'am قال Ya- yace أخبرنا عيسى وابن بن يونس Isa shine wa huwa ibnu Yunus ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq as-Sabi'i حا نعم يحول حديثا قال وحدثنا منجاب بن من جاب ابن الحارث التميمي نعم قال أخبرنا ابن مسلم ابن مسهر علي ابن مسهر حا يحول سند قال وحدثنا أبو هريرة أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني قال أخبرنا ابن إدريس نعم يتي ابن إدريس شيني عبد الله الأودي يا جاء مسا كلهم عن العرب دكانون سن رويتو wannan hadisin daga Amash في هذا da الإسلام wannan isnadin
قال أبو هريرة Abu Kuraibin yace قال أبو إدريس Idri- ibn Idris yace a cikin hadisin sa حدثني haddathanihi awwalan abi an aban ibn taghlib an al-Amash farko bah- mahaifina ya karanta mun hadisin daga aban ibn tagliba an al'amash thumma sami'tuhu min sannan sai nazo naji hadisin daga al'a- daga al'amash da kansa daman kun lura wannan isnadin da an anar a'amash ne ko sai dai da bukhari da bukhari ya ruwaito hadisin Mm, da wani isnadi bukhari ya ruwaito hadisin Mm? saboda ka yana daga cikin fa'idar bukari irin wa'annan ilal ɗin sai ya faɗa abin da zai kusar da su da duk yawansu idan ba idan wan- ya- yawan ruwat da garawi mai tadlisi baya gusar da illar tadlisi yana gusar da illar ikhtilaf idan rawi mai wanda ya ikhtilaf ya samu masu riwaya da yawa sun rufin hadisin daga gare shi to da lafazi daya ya nuna cewa bai ikhtilaf ba ikhtilafin bai tasiri ba ya ɗaya daga cikin ƙara'in amma wajen tadlis wannan ba zai iya zamantawa ba duk zai iya ba da su baki ɗaya ko? na to gashi hadisin umar ibn hafs ibn riyad haddathana al'amash ƙala haddathani ibrahim wato kulura wannan fa'ida ce kuma buhari yana yawan yin wannan hafs ibn riyad cikin almajiran a'amash shi ya fi kowa kiyaye alfazar tahammul na amash saboda haka buhari yake ta harin riwayarsa kaga wannan isnadin gashi ne umar ibn hafs ibn ghiyath qala haddathani abi hafs ibn ghiyath haka buhari ya shi yasa yake ta harin riwayarsa saboda shi yana bayyana yana bayyana sigar sigar tahammul din kuma ma gashi ma shu'ba ya ruwaito hadisin na ci gaba باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق na'am shi muslim ya ya dogara da ya san wannan riwaya har bai kaɗa nan ba bai kawo ta ba'i bai kawo ta ba ko kuma baya ganin cewar al'amash da dilisinsa yana bukatan sai ya yi tasirihi bisama a kowane riwaya ta ganka kula ai muslim bai cika damuwa da wannan ba sabanin bukari bukari inda ya kawo maka riwayar amash sai ya kawo abin da zai nuna babu tadlis so ta yi shi muslim baya ganin tunda dama ka san shi a amash a tabaka ta uku yake wannan tabaka ta uku din su ne aka yi sabani waɗansu sun yi raddin hadisinsu mutlakan waɗansu sun karɓa mutlakan waɗansu kuma suka ce za su karɓa kawai wanda suka sarraha suka bayyana tahammul suka bayyana sigatar tahammul yan mar yan wannan ma- a, tabaka ta uku din wanda ibn hajar ya ambata a cikin tabaqatul mudallisin al'amash yana cikin ta to saboda haka babu mamaki kan cewar al-imam muslim a wajensa al'amash a tadlisinsa makbul ne amma Allahu ala wannan zato ne nake ya kamata mu rinka mu rinka kula da sani'in da manhajin muslim wajen riwayoyin saga a'amash wurare da dama shi yasa muke wannan binciken saboda babu wani abu da zai kawo na cikin riwayar wanda zai nuna cewar ya gusar da illar tadlis ta al'amash na'am
باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
to haka unwanin babin naka yake ne nan sai ce babu bayani tajawuzin lahi ta'ala an hadithin nafs wal khawatir bil qalb idza lam tastaqir wa bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif lam yukallif illa ma yutaq wa bayani hukmi al hammi bil hasanati wa bis sayyi'ah akwai ƙari a ciki wanda yake A nawawin da ya kawo haka a cikin nawa eh nawawin da ya kawo eh okay unwani ya raba ya kai shi gaba to rigile tasarrufin nusakh din ne ya aka yi shi ko abu awana sai ce babu raf'il khata'i wan nisyani anil muslimin wa ma haddathat biha anfusuha wa waswasat na'am
أنا حدثني محمد yace babu bayanin cewar Allah ya ka- ya yafe ma al'umma zancen zuci da kuma irin abin da yake tsarsuwa a cikin zuka a cikin zuciya idan abin bai tabbata idan abin bai zauna yayi istikrari ba da kuma bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala bai kallafa ma al'umma ba sai bai kallafa ma bayi ba sai abin da za su iya bai kallafa ma bayi abin da ba za su iya bai kallafa ma bayi ba sai abin da za su iya da kuma bayanin hukuncin yin niyyar aikata kyakkyawa ko yin niyyar aikata mummuna
قال حدثني محمد بن ملحان الضريري Na- na'am
وأمية بن حسام na'am al'aishi واللفظ لأمية yace wannan lafazin na umayya ne قال suka ce حدثنا يزيد بن yazid ibn zurayya al-basri na'am قال حدثنا rawh روح wa huwa ibn al-qasim عن العلاء daga al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-huraqi maula horaka na'am عن أبيه daga babansa shine abdurrahman ibn yaqub daga abu huraira قال ya ce لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da wannan ayat ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لله ما في السماوات abin da ke cikin sammai da ka abin da ke cikin ƙasa na Allah ne kadai وإن تبدوا ما في kuma idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku أو تخفوه ko kuka boye su Allah ko kuka boye shi Allah zai muku hisabi akai فيغفر لمن sai ya yafe abu sai ya gafarta abin da ya so kuma ya azabtar da abin da ya so والله أعلم Allah kuma mai iko ne akan komai قال فاشتد- فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wannan ya tsananta ga manzon Allah ga sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضربوا على على ركبه
Uba ba- batir? Ok. Ta'alikatin da nake yi da fensir ne. Na'am, a fa'atar Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam sai suka zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ثم ضربوا على ركبه sannan suka durkusa akan wato akan gwiwoyinsu shine kamar hay'ar zaman sallah sai dai a su- za su sun zauna akan dunduniyarsu an gane zaman iqa'a kenan an gane yadda yake aiko sun ya zauna haka wato haka wannan hay'a ce ta nuna ta durkuso ta nuna ladabi a gaban malami a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
فقالوا أي رسول الله sai suka ce ya rasulullah ai yana daga cikin siyaqul ist- a- a- a- min a- wato harfun nida An harfun nida a a- a- lil qarib ba yana daga cikin alfazul nida lil qarib na'am كلفنا من الأعمال ما نطيق zai ka ce an kallafa mana ayyuka da za mu iya a cikin ayyu- a- a- an kallafa mana wato a- a- abubuwa da muke iya- muke da ikon yi a cikin ayyuka الصلاة ga والصلاة sallah ga azumi ga jihadi والصدقة da sadaka وقد أنزلت عليه هذه الآية wa kad unzilat alayka gashi an saukan maka wannan ayar ولا نطيق ba za mu iya ba
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من shin kuna so ku ce ne kamar yanda ma'abuta littattafai guda biyu da suka gabace ku suka faɗa سمعنا وعصينا mun ji mun saba بل قولوا سمعنا yace وعصينا a'a ku ce mun ji mun bi غفرانك ربنا وإليك gafarka muke nema ya ubangiji wa ilaikal masir kuma gare ka za mu koma قالوا سمعنا وأطعنا sai suka ce a'a sai suka ce mun ji mun yi biyayya غفرانك ربنا وإليك المصير gafarka muke nema ya ubangijinmu kuma gare ka makoma take فلما قطعها القوم yayin da suka ka- da da suka kallafa ma kansu karanta wannan wato suka ɗauki yin iqtara'a ifta'ala ne na qira'a wato suka suka tilasta ma kansu su yi Hmm?
ظلت بها zallat biha alfinatuhum in qadat a- sai harsunan su suka miƙu suka jawo ga abin da ta kunsa فأنزل الله في إثرها sai Allah madaukakin sarki ya aiku- ya saukar a bayan wannan ayar آمن الرسول بما أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون منزو ياي إيماني دا أبن دا أكا سوكر يزوا غريش دا أبنجزن سا والمؤمنون دا مؤمني
كل آمن كوان ننسو ياي إيماني دا الله دا ملائكونسا دا التتفنسا دا منزننسا لا نفرق
ba ma bambancewa tsakanin ɗaya- ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa وقالوا سمعنا kuma suka ce mun ji mun bi gafararka muke nema ya ubangijinmu kuma makoma tana gare ka فلما فعلوا ذلك yayin da suka aikata wannan نسخها الله تعالى sai Allah ya shafe hukuncin waccan ayar فأنزل الله عز وجل sai Allah azza wa jalla ya saukar da لا يكلف الله la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai face gwargwadon ikonta لها وكسبت وعليها abinda ta ai ta yi tsorori yana gare ta abinda kuma ta aikata a kanta shi ma yana kanta ربنا لا تؤاخذنا ya ubangijinmu kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure قال نعم sai Allah ya ce na'am ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما Allah kan ka do- ya ubangijinmu kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora shi akan waɗanda suke gabaninmu قال نعم ya ce na'am ربنا ولا تحمل ya ubangijinmu kada ka dora mana abinda babu iko a gare mu gare a- babu iko gare mu da shi قال نعم yace na'am واعف عنا ka وجنبنا.
gafarta kai mana afuwa ka gafarta mana ka ji kanmu أنت مولانا kai ne majibincinmu ka taimake mu akan mutane kafirai قال نعم yace na'am a wannan sababu wannan a, fadin Abu Huraira fa anzalallahu azza wa jalla cewar Allah ya saukar da wannan ayar idan sahabi ya faɗi sababin nuzul wannan yana da malamai sun yi saɓani shin yana da hukumin raf'i ko kuwa ba hukumin raf'i ba ne domin zai iya faɗa da ishtihadinsa amma alaihi allazi alaihi almuhaqqiqun yana daga cikin abin da ake bashi hukuncin arrafu in har sahabi zai ce ga a, sai aka saukar da aya kaza akan wani sababi za a bashi hukuncin marfu'i saboda haka za a iya kafa hujja da shi na
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am أبو قريب wa abu kurai muhammad ibn al'ala وإسحاق بن إبراهيم alhamdali na'am واللفظ لأبي na- أبي li abi bakar ibn abi shaiba قال إسحاق isaac ya ce أخبرنا shi lafazinsa akbarana وقال الآخران su kuma sauran su biyu abubakar da abu kurai suka ce haddathana عن سفيان wake wake ibn al-jarrah daga sufyan shine ath-thauri عن آدم بن سليمان daga adam ibn sulaiman maula khalid قال سمعت سعيد بن Ban جبير san adam sulaiman adam ibn sulaiman آدم ابن سليمان القرشي الكوفي والد يحيى صدوق من السابعة رواه مسلم والترمذي والنسائي نعم قال سمعت سعيد بن جبير yace naji Sa'id ibn Jubair yana cewa يحدث عن yana yin hadisi daga Abdullahi dan Abbas قال لما نزلت هذه الآية yace yayin da wannan ayar ta sauka وإن تبدوا ما في أنفسكم idan kuka boye kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku وتخفوه ko kuka boye shi Allah zai yi muku hisabi a kai قال دخل قلوبهم منها شيء sai wani abu ya shiga cikin zukatansu لم يدخل لم يدخل قلوبهم من شيء
kala dakhala qulubuhum minha shay'un lam yadkhul qulubuhum min shay sai wani abu ya shiga cikin zuciyarsu wanda wani abu bai taba shiga cikin zuciyarsu ba wato da abinda ba su taba ji ba sai ya shiga cikin zuciyarsu قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace قولوا سمعنا وأطعنا ku ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi واستسلمنا wa sallamna kuma mun miƙa wuya
قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم sai Allah ya jefa imani a cikin zukatansu فأنزل الله تعالى sai Allah ta'ala ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat na'am ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا na'am qala fad qad fa'altu maimakon na'am a riwayar Abu Hurairah shi al-hadisin Muslim sai ce qad fa'altu nayi
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا na'am qala qad fa'altu yace nayi واغفر لنا وارحمنا قال قد فعلت waghfir lana warhamna anta maulana qala qad fa'altu yace nayi to kun ga wannan wannan hadisin na ibnu abbas shahid ne ga hadisin abi huraira Mm. domin hadisin abi huraira shi ma kansa fi marha fi- fi marhala fi- fi manzilatil hasan li dhati saboda shi a wannan a a abul ala al ala ibn yaqub hasanul hadith hadisin sa saduq ne baya daga shi yasa buhari bai riwaya daga wajensa ba to haka ma hadisin adam dinnan adam ibn sulaiman shi ba kun ga saduq to saboda haka hadisan guda biyu sun yi shaida ga juna sai ya zamanto sahihul li ghairi na
باب الت- باب تجاوز الله لها عن حديث shi shi abu abu awana sai da ya fara kawo hadisin ibn abbas kafin ya kawo hadith eh, sai da ya kawo hadisin ibn abbas kuma ya kawo su min shattat turuq dan har ya kawo daga tafarkin aqa ibn sa'ib sannan ya kawo hadisin al-imam muslim kuma ya rasa yadda zai yi dole da ya zo istikhrajin sai da ya biyo ta hanyar muhammad ibn zuhar tambayar ka da kake yi da istikhraj za a sai da ya fara ibn abbas wanda zai masa istikhrajin sannan ya zo na abu huraira da ya zama to za a alaihi al-makharaj ko da yake gaskiya a'a ya yi mu dan isnadinsa na farko musa bin isma'il da tabuzaki haddathana yazid ibn zurai idan isnadinsa na biyu ne shine ya rawaito shi ta hanyar umayyah ibn bistam da kuma ah, ta hanyar muhammad ibn minhal na'am
باب تجاوز الله عن حديث النفس babu tajawuzin nas babu tajawuzil tajawuzil laha tajawuz tajawuzil lahi Hmm, babu tajawuzil lahi ko باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم يستطع
babin yafewar Allah an hadithin nafsi ga zancen zuci wal khawatir bil qalb da kuma abubuwan da suke darsuwa a zuci al khatir wato wanda yake zai darsu haka ah, da shi da hajis kusan duk ma'anar sa kenan wadansu suna bambancewa cewa khatir ya fi hajis Ah, mm, yawanci waɗannan a shekul islam ibn taimiyya yana da magana akan tafsirin da suka yi na cewa a dukkan su ham al'azum a abinda kan cewa tsakanin alhamu da da da al'azum al'azum bayan kayi niyyar to kuma kayi mubasharan aiki to wannan shi ne a ce wannan ya zama akan abu to su kuma sun yi tafsirsa su- mataki-mataki maratibul asdi hamsu hajjisan zakaru faharun fahadithun nafsi fastami alihi amun wa qasdun kuha rufi'at siwal akhiri fafihil aqdu waqa'a maratibul hajjisan zakaru hadithun nafsi amun wa azmun ko kuma wa qasdun kul fi'at siwal akhir fafihil aqdu qad waqa'a shine alqasdu amma waɗannan daga hammu zuwa nan duk ma a- wato inna la tajawaza wato shine wannan tajawaza nasu hadith tajawuzu tajawuzu lahi an hadith alhajis shine wanda yake zai darsu a cikin zuciyarka idan ya zamanto ya fi karfi to sai ya zamanto khatir idan kuma yayin da ya darsu ka so mazancin zuci da shi ka yi ne ko karkayi yi ko karkayi to wannan shine hadithun nan to alham shine ka tara ka ce ai za ka yi abin nan amma ba tare ka ɗauki wani matakin yi ɗin ba to alƙasdu kuwa ka yanke har ka wato ɗauki matakan farko na zartar da abu na'am
إذا لم يستطع idan lam tastaqir wato idan ba su tabba idan bai tabbata ba to idan bai tabbata ba shine idan bai tabbata ba a cikin
سعيد بن منصور وقتيبة na'am sa'id ibn sur wannan shine sabu sunan wanda yake sur wanda mu- yake imami da da al sahaba بن سعيد da ibn sa'id al-baghlani ومحمد بن عبيد na'am بن سعيد wannan lafazin na riwayat sa'id ne قالوا da su uku suka ce haddathana abu awana waddah al-yashkuri عن قتادة daga qatadat al-dusi daga zurarat bin Ab- bin aufa عن أبي هريرة daga abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce إن الله تجاوز lallai a jima al'umma ta ما حدثت به أنفسهم abinda rayuka yi zancen zuci da shi ما لم يتكلموا mawar ba su yi mazance da shi ba أو auya يعملوا ko su yi aiki da shi inda ya tsaya a zuci shi kenan domin yayin da ya zama to an yi aiki da shi to ya- ko aka yi furci da shi na'am ha malam ma haddathat bihi anfusuha ko anfusu ma zahiran illa anna nasba ma haddatha tajawaza li ummati ma haddathat bi anfusaha Ah. haddathat bihi anfusaha wato al- a- a- a- a- anfusaha maf'ulun bihi ay ma haddathatil umma anfus bi anfusaha bin nasbi wa qawluhu la yuhaddisu وأهل اللغة أنفسها بالرب يريدون بذلها قال الله تعالى وسوس يعلم ونعلم ما توسوس نفسه والله أعلم
ونحن نعم أمر الناس
زهير بن حرب da Zuhair ibn Harb suka حدثنا ابن ابراهيم Ismail ibn ibn Ulayya hawala sanadi وحدثنا ابو ابي شيبه shi ma wannan sahibul musannad نعم وحدثنا علي ibn Musir al-Kufi وعبد da ibn Sulaiman ya hawa حدثنا ابن ibn al-Musanna المثنى وابن da بشار muhassusu biyun حدثنا ابن عبد Zakariya di dukkanin su daga Sa'id ibn Abi Aruf عن daga- قتاده عن زراره عن ابي هريره قال رسول الله yace manzo alaihi wasallam عز وجل ya daukaka ya yafe mata suka yi zancin انت امرت da shi ba تكلم da shi na قال وحدثنا kaga na katada yana abin da zai wanda tadli Hmm?
زهير بن حرب Sani Zuhair ibn Ha- حدثنا وكيل قال حدثنا هشام yace Mis'ar ibn Kadam am وهشام Hisham wa Hisham din بن منصور wani am yace Kausaj Sayyid ibn Ali Hashram قال daga الى شيبان daga Shayba ibn Farruq daga Kahu da wannan islam karsa ba inda ya bayyana tasrihin qadadatu bis sama ko na'am eh na'am ma- magani a ciki وابو عبد الحكيم
yacin ida ba ni wannan muku wannan unwanin Mhm. to sabanin nusakh ne babu babin cewar idan ba yi niyyar aikata tibat za a rubuta idan yi niyyar tuktab ma bukari nan ya kawo sana kata da bin aufa babu cikin kitabun kaci kala kata da sai bishin na'am
شيبان بن حرب wallaf zai ya ce a sauran kuma ce yana kaga tabinul muhfiyan ba ibn uyayna daga abu al-a'raj daga abu قال قال yace manzon Allah ya ce daukaki mai فهم أبو سيئة idan ka ta mummuna فلا تكتب ku rubuta ta shi.
وإنها idan ya ta ta mummunan aiki guda da yayi niyyar a kyakkyawa عملها ba فهو حسن rubuta ta kyakkyawa ka ta ta وها عشرة to ku rubuta sau goma ma'anar yace ta wa huwa fa mujarradil khutu wato khutu'i bil qalb abinda ake alham shine mutija yadda ai fakar ya sama da kabin ya darsu yana kai komo yayi ko kai wannan shi hadithun nafs yayi ko yayi to in shine ya yace ba zai yi. wannan shine wata wadin ake kaga bai kai ya zuwa ga mustawan su ba na'am حدثنا يحيى بن shine al-ghafi taybata bin sa'id al da da Ibn- ali ibn jur وابن حدثنا إسماعيل ganin su suka وهو ko ibnu ja'al madani على ibnu ibnu rahman daga babansa أن أبا daga ba da abi huraira daga Allah sallallahu قال ya قال Allah mafi إذا هم عن سنة لم يعملها يقال
idan ba yi kyakkyawa kata ba wuta ta a gare shi kyakkyawa wannan abin tunda al'amtun da suna yi da ku tabbani da kansa ya rubuce inna ku ta'malu إن عملها idan ya aikata katabta hasanati
إلى ila سبعة بيت 700 dhib har zuwa wa 700 سيئة dan yayin niyyar aikata mummuna ta ba أكتبها zan rubuta ta a kansa ba فإن أكتبها zan rubuta mummunan aiki guda ɗaya قال وحدثنا محمد بن رافع حدث ابن رافع حدثنا أبو الرافع الصنعاء قال أخبرنا معمر ابن رافع عن حماد daga hamma على هذا حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan shi haka musu khilaf kai riwaya daga cikin dole ba za ka tunda ka ji tunajin ne sannan sai ka tara hadisan da haka haɗa shi da wancan jiki dole sai su ga sahihin farko suka cewa cikin wannan sa'in zai riwaya daga ciki sai ce sai ya am- Ka gane? kaga da ya fi isnadi wa zakara a- kuma ya ambaci hadisai kawo hadisin da ya shahid a imam muslim da sina al hadith duk irin wa'annan shi kuma bari shi kansa abin da ya gar abin da ya so da ka'ida ne man fa innama tartibu sun'uhu to wannan shine na قال رسول الله yin sallama ya ce قال الله عز Allah وجل azza wa jalla إذا حدث عن عمل حسن kama zuciyewa zai ya fassara shine hadith hadis ma zai shiga hadith nafs ma فأتوب fa ana abni zan rubuta ta kyawun aiki a gare shi أن يعمل matsawar bai yi إذا عمل idan ya aikata ta kuwa فأنا أكتب هذا wato kaciyarta za ta haddasa bi an yi a idan ya zancin aikata mummuna ta masa أن يعمل matsawar bai aika ba فإذا عملها idan ya فأكتب هذا rubuta yi bi mithli tankacinta قال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu ya ce mala'iku وسلم رب لا كعبة suka ce can gashi can wancan baka ne أعمل سيئة yana so ya aikata mummuna وهو أبصر Ali ko Allah ganin da shi ya fi su ganin sa بقبوله sa ya ce urkubo wato ku ku kiyaye shi wato ku
فإن عمل idan ya aikata mummuna فاكتبوها gare shi da tankwaciya in ya batta اكتبوها ku له حسنة rubuta ta hasana إنا تركها min jarrai inna ma tarakaha min jarrai ya barta ne saboda ni ai min ajli to na'am wa وقال رسول الله qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا أحسن أحدكم إسلامه wanda idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa وكل حسنة to dukkan kya- aiki kyakkyawa da yake aikatawa تكتب za a rubuta masa za a rubuta masa da kwatankwaci da goma kwantamkarta إلى سبيل har ya zuwa ga ninki 500 700 وكل سيئة dukkan mummuna da ya aikata تكتب za a rubuta ta da kwatankwaciyarta حتى har sai ya sadu da Allah azza wa jal to haka wannan ah, idan mutum ya barta ta kashin kansa ko ko in yi- in in ta gagara eh Na'am? In abin ne ya gagara ba. Na'am? Akwai ruwa haka ko kadir ma Wato, in kuka kula, riwayoyin sun yi itlafi. Falam ya amalha bi aikin ba. Sa'un bi aikin ba don ya ji tsoron Allah ne ya fasa, ko kuma haka aka kaddaro masa bai yi aikin ba. To, waɗansu a a- gaskiya akwai maganganun shekul islam masu tsawo akan wannan. Ce, alham wato aiki ba zai samu ba. In sun tafi kuma ba, wani lokaci za su tabbata na samu. Ko ya hana. In bal abin da motar da za a zuwa ɗauke shi an nisan yatsa. yanzu da biki yanzu da jiya saboda ba sai ki ba kawai ma to wannan mani in za a ci bai yi aiki daga yayi a Mm, za a ru za a hadisan gaskiya man habi ba to da a ya zo da cincin rai ba ta raka ha wannan hukunci da ya masa ya barta ne saboda hatta wanda yake bai samu wa wa- ɗi ne ya zo ya hana shi ɗi ne ya zo ya hana shi to Allah ya raba shi wannan ya barta saboda Allah ne shi ma ya shiga ciki eh eh am wanda ya samu wata daraja rubuta masa aka rubuta masa hasana wahida tunda yayi hammu da sai ya abi sai a rubuta masa kyakkyawa na'am
ya tafi kafin ya kai kuma bai yi ba kwarai da gaske bai yi ba amin babu aulama tunda bai yi ba sai dai kuma kasan in ya tafi wajen aikatawar shi kansa wannan tafiyar ai aiki shi kansa wannan tafiyar aikin ne gaskiya ba zan zan so a samun lokaci shekul islam ya yi maganganu masu tsawo akan wannan wanda yake akwai dukka a ciki Mm. Ah, na'am a cikin fatawa ne a cikin fatawa a cikin fatawa ina ganin bari mun gama wannan babin sai mu daga sai makaranta insha Allah na'am الله عليه وسلم ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا أحسن أحدكم إسلامه amin karanta ko na'am قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد أحمد الأ- نعم أبو خالد الأحمر سليمان عن هشام daga Hisham عن ابن س- ibn Hassan al-Qardusi عن ابن س- daga ibn Sirin in kaga Hisham an ibn Sirin to Qardusi ne da Hisham guda uku ne wanda suke kusan abaka akwai Hisham ibn Urwa idan isnadi ko kufi ka ga malaman nasa yan Madina ne aka san ibn Urwa ne idan kuma a, a rawin Qatada ne ko Sa'id ibn Ara to Hisham ad-Dastawai ne amma ibn Sirin ne to Hisham al-Qardusi عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ya الله ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce عليه وسلم من حسنت عملها wanda ya yi niyyar aikata kyakkyawa bai aika bai aikata ta ba كتبت له حسنة za a rubuta masa wannan ta zo kyakkyawan هم بحسنة wanda ya yi niyyar عملها aikata كتبت له عشرة za a rubuta masa ita goma إذا سمعت sai به ya zuwa ga ninki ba- a ɗari bakwai ɗari bakwai.
ومن هم بسيئة wanda kuma ya yi niyyar ta mummuna bai aikata ba فلم تكتب ba za a rubuta masa ba ومن عملها in a- in ya aikata bat za a rubuta masa za a rubuta masa ita to wata- kun ga kamar wannan hadisin an ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'a lam tukta ko Ah, amma a sauran ah, ha- hadisan fa- ah, a hadisin farko riwayar zurarata bin aufa shine ah, afwan ba riwayar ah, ah, ah, ah, riwayar al-araj idha hamma bi sayyi'atin falam ya'malha ah, fala taktubuha fa in amila faktubuha aw idha hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasana fa in amalaha faktubuha yawa wannan riwayar ala ma abdi bi hasanatin ay habba نعم مقارسة عند ابن آه، آه، الشيخ الإسلام يقرأ نعم قال حدثنا شيبان بن معروف نعم قال حدثنا عبد الوارث نعم عبد الوارث ابن سعيد عن أبي الجعد أبي عثمان قال حدثنا نعم بعد الله الجعد شيني الجعد ابن در اليشكر أبو عثمان الصيرفي البصري الحلي
قال حدثنا ابو بكر na ga da alabar rubuta shi am قال حدث رجاء المطاردي عبد الله بن عباس رسول الله daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما يروي عنه daga shi daga ubangiji قال ان الله من ya حسناته rubuta kyawawan ayyuka da kuma munana ثم بين ذلك sannan ya bayyana wannan هم بحسنه dan haka duk wanda ya aikata kyakkyawa ولم يعملها bai aikata ba كتبها الله عنده Allah zai rubuta ta kyakkyawar aiki ya zai rubuta yawan aiki cakka وان هم بها ثم فعملها idan kuma ya niyyar ta sannan ya كتبها الله عز وجل عنده Allah zai rubuta ta kyawawan ayyuka الى سبع ga 700 ninki ba- ninki 700 الى amma ya zuwa ga ninki masu yawa
وان هم بسيئه فلها idan yayi niyyar aikata muna falam ya'malha bai aikata ba كتبها الله حسنه Allah zai rubuta ta kyakkyawa cikakka to wannan hake duba kun ga a- a riwayar Ibn Abbas ne ba a bihu kun ga Abu Huraira ba za a a yafe masa in la a- a- la tubuha kada ku rubuta ta tubuha ban rubuta ba da aka sai ya yi amma kuma a ce bayan ba a rubuta ba kuma a rubuta ma lada wannan shine yazo a- hadisi ne kudusi sai qala Allah wa in hamma biha idan yayi niyyar yi فكتبها الله Allah zai rubuta da daya. Kad ham tabi wa hammaliha na wannan idin ne ai. Laula an ra'a bu rabbi ba ma aikin annabi Yusuf wa hamma biha laula an ra'a rabbi لأنه رأى برهان ربه
قال وحدثنا يحيى بن يحيى
آه، وحدثنا يحيى ابن قال حدثنا جعفر بن سليمان جعفر ابن سليمان الضبعي عن جعفر دقاء ال- ابي عثمان أبي عثمان في هذا الاسناد a cikin wannan isnadin بمعنى حديث عبد الوارث da ma'anar hadisin Abdulwarif وزاد ya ƙara ciki ومحاها الله ya Allah kuma ya shafe ta ولا يهلك على الله الا هذا babu mai halak babu mai halaka a wajen Allah sai halakakke domin a ce ɗaiɗaikun wato har sun yi har sun yi har sun yi rinjayi waɗanda ake yi musu goma goma goma ko goma goma goma ne wato sai ka yi lalata sau goma kafin ka cimma eh, ɗaya lada ɗaya saboda haka kaga kenan wanda zai yi zai zamanto har lalatarsa ta fi kyakkyawan aikinsa to sai halakakke wato lalatacce ne na hakika ya yi lalatar har sau goma har ta ƙetare haka Ah, ba- ina ganin bari mu ga maganar shekul islam ibn taimiyya da Allah sannu mubarak a ma'ajiyar wallahi ai mutu ta ta'aba Eh. to ya ce ya ce wal iradatul jazima ma'al ƙudura idan mutum yana da irada yankakkiya wadda babu taraddudi a cikinta al iradatul jazima ita ce wadda ba ta da taraddudi ta fi ƙarfin hadizancen zuci ta yanke za ka yi abu ma'al ƙudura in kuma kana da ikon yi tastalzimul mu- wujudul murad wujudal murad dole abin da kai niyyar yi zai- zai zai samu al maqdur alayhi wanda kake da iko a kansa fal abdu idza kana muridan bawa lis salati idan bawa ya niyyar sallah iradatan jazima ya niyya wacce take yankakkiya ma qudratihi alaiha tare da ikon sa akan yin sallah sallah zai yi sallah fa idza lam yusalli ma al qudra idan har bai yi sallah ba tare da yana da iko zai yi dalla zalika ala da'fil irada wannan ya nuna raunin iradarsa wa bi hadha yazulu al ishtibah fi hadha al maqam to fa inna nas tanaza'u fil irada mutane sun yi sabani a cikin irada bila amal ba tare da aiki ba hal yahsulu biha iqab akwai uquba akanta wa kathara niza'u fi dhalik faman qala la yu'aqab ihtajja bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi fi sahihain wanda yace ba a yin uquba ga mujarradin irada ya kafa hujja da magana annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا هم العبد بسيئة لن تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة فإذا هم وإذا هم بحسنة إلى آخر الحديث ومن قال يؤاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أوتيا أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال لو أن لي مثل ما مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله a gani wannan Allah bai bashi ya bashi ilimi ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba ina batar da dukiyar a cikin sabon Allah wa rajulun lam yutihi Allahu ilman wala mala shi kuma wannan Allah bai bashi ilimi bai bashi dukiyar ba amma yana cewa law anna li mithli mali fulani la amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan da ina da irin nasa nima da nayi abin da yake yi qala huma fil wizri sawa duk daidai suke a cikin laifi kaga wannan ai da irada ne bai yi aikin ba wal faslu fi dhalik to gashi nan zai bambanci an yi ƙal farkon bayan alhammi wal irada akwai bambanci tsakanin alham wal irada niyya da irada falhammu qad la yaqtarinu bihi shay'un min al-a'mal adh-dhahira niyya a cikin zuci ta yi babu wani aiki zahiri da zai hadu tare da shi fa hadha la uqubata fihi bihal wannan babu uquba a cikin sa kowane hali bal in tarakahu lillah kama ta raka yusufu hammahu usiba ala zalik in ya bar shi saboda Allah kamar yadda annabi yusuf ya bar abin da ya darsu a zuciyarsa saboda Allah usiba kamar yadda aka bama annabi yusuf lada ولهذا قال احمد الهم هماني هم خطرات وهم اصرار هم خطرات wato niyya wacce take kawai abu ne ke ta darsuwa a cikin zuci wa hammu israr da hammu kuma niyya ta wato zarcewa mutum sai yayi al-israr shine al-istimrar ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا النبي يوسف باشد ذنبي أتكن ونن قضية كباكي دا بل صرف الله عنه السوء والفحشاء الله يصرف الممونة ممونة أيكي دا الفحشاء دا غريشي إنه من عباده المخلصين شيرا دا تكن باين الله سركككو مع ما حصل من المراودة والكذب والاستئانة عليه بالنسوة tare da abin da ya faru na a yi masa kaidi a yi ƙarya a nemi taimako da waɗansu matan duk a kansa duk da haka Allah ya taimake shi wa gairu zalika min al-asbab da sauransu daga cikin sabubba allati la yakadu basharun yasbiru ma'aha anil fahisha wanda na mutum da wuya ya iya hakuri ga gaban aikata alfasha a cikin irin wannan hali lakin na yusufa ittaqallah sai da annabi yusuf ya ji tsoron Allah wa sabar ya yi haƙuri fa'atahu Allah bi rahmatihi fi duniya wal ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun sai Allah ya bashi da rahamarsa a nan rayuwa ta duniya kuma ranar lahira ya kuwa wa amma iradatul jazima ita ko irada wacce take yankakkiya fala budda an yaqtarina biha ma al qudrati fi'lul maqdur babu dole ne ya zamanto aikata abin da zaka iya iko din kake da iko a kansa inda kana da irada sai ka yi walau bi nazara ko da da kallo ne aw harakati ra'as ko sigina da ka aw lafza ko wata yar kalma aw khutwa ko tattaki aw tahrik badan ko kuma motsa jiki wa bi hadha yadhharu ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza altaqa almuslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar fa innal maqtul arada qatla sahibihi domin wanda aka kashe shi ma yana son ya kashe dan uwan nasa fa amila ma yaqdiru alaihi min alqital yayi abinda zai iya na yakin amma wa ajiza an husulil murad sai ya kasa cimma muradin sa ko saboda rashin isasshen karfi ko saboda wani mani wa kadhalika alladhi qala law anna li mithla mali fulan la amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan shi ma wanda yace da ina da dukiya irin ta wannan da nayi irin aikin sa fa innahu arada fi'la ma yaqdiru alaihi ya yi niyyar abin da zai iya wahuwal kalam shi ne wannan zancen ko ba haka ba kamar tafiya ne wannan zancen shi ne abin da zai iya ka duba irin fahim na da gaik na shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alai walam yaqdir walam yaqdir ala zalik walam yaqdir ala ghairi zalika kenan bai bashi da iko akan abin da yake ba wannan ba wali hada kana man da'a ila dalala كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك mai kira kan asaba ma Allah ko shi bai yi ba yana da irin abin nan domin wannan shine abin da zai iya yi so da kaga kenan al-iradatul jazima dole ta hadu tare da aiki wa idza tabayyana hadha wannan ya bayyana gare ka fil iradati wal amal a cikin irada da aiki fa tasdiqul ladhi fil qalb abinda kake gaskatawa a cikin zuciyarka wa ilmuhu yaktadi amal al qalb wannan aiki ne na zuci wa hakaza har sannan kuma yazo inda yayi bayanin tafriq baina alham wal amil to duk dai abinda shekul islam yake nunawa ko anan ma yake cewa wajen da yake cewa fa'amilaha falam ya'malha wa man amkanahu alfi'l falam yaf'al lam takun iradatuhu jazima duk wanda yake da ikon aiki sannan bai yi ba to iradarsa ba yankakkiya bace fa innal iradata aljazima ma alqudrati mustalzimatun lilfi'l kama taqaddama anna dhalika kafin fi wujudi alfi'l wa mujibun lahu إذ لو توقف على شيء آخر لم تكن الإرادة, جا الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل ومن المعلوم المحسوس أن الأمر بخلاف ذلك ولا ريب أن الهم والعزم والإرادة ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم هذا القسم الثاني يفرق فيه, يفرق فيه بين المريد والفائل بل يفرق بين إرادة وإرادة إذ الإرادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد كما قال أبو هريرة القلب ملك, ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت, طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير إن في الجسد مضغة يتي وأما الهام بالسيئة وندي نير ممنا الذي لم يعملها kuma bai yi ba wa huwa qadirun alaiha kuma yana da ikon yayi fa inna Allah la yaktubuha alaihi kama akhbara bihi fil hadith as-sahih sawa'un summiya hammuhu iradatan aw azman aw lam aw lam yusamma mata kana qadiran ala al-fi'l wa hamma bihi wa azama alaihi wa lam yaf'alhu ma al-qudra falaysat iradatuhu jazima wa hadha muwafiqun liqawlihi fil hadith as-sahih حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم فإنما هم ما هم به الأب من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكمل بها ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة وتلك مما لم يكتبها الله عليه كما شهد بقوله من هم بسيئة فلم يعملها ومن حكى الإجماع كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار وهذا الهام بالسيئة فأما إن تركها لخشية الله وخوفه أو, أو, أو, أو يتركها لغير ذلك فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة شين حديث ابن عباس إن يبري سبب القرآن الله تزار متامس كيكاوا كما قد صرح به في الحديث وكما قد جاء في الحديث الآخر اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي أو قال من جرائي اوكي حديث ابي هريره ني ما wannan اكتبوها له بمثلها اكتبوها له. نعم انما نعم وان تركها فاكتبوها له حسنه نعم انها تركها من جرائي واما ان تركها لغير ذلك لم لم تكتب عليه سيئه كما جاء في الحديث الاخر فإن لم يعملها لم تكتب عليه وهذا تتفق معاني الأحاديث da wannan hadisan za su tabbata ma'anoninsu za su tabbata wa in amilaha lam tukta alaihi illa sayyi'atun wahida fa inna allaha ta'ala la yudhaifu sayyi'at bighairi amali sahibiha wa la yajzi al-insanu fil akhirah illa bima amilat bihi nafsuhu bai samu hasana kamila ba wannan abin ne a cikin zuciyata nake jin tsoron na faɗa saboda matsala ce da ƙiƙa amma na san shekul islam ya yi magana irin wannan so da kun ga abubuwan kenan martaba uku ce mutum idan ya yi niyyar aikata sako sai ya bari saboda tsoron allah to lada za a rubuta idan ya yi niyyar aikata sako sai ya bari ba saboda tsoron allah ba saboda ya gagara saboda abin ya gagara ya fi ƙarfinsa bai sami iko ba to wannan ba za a rubuta masa mummuna ba amma ba za a bashi lada ba idan kuma ya niyyar aikatawa sai ya aikata da abin da ya sauƙaƙa gare shi na aiki sawa'u ko da zance ne ko da kuma aikin ne ɗari bisa ɗari to za a rubuta masa guda ɗaya da wannan hadisan za su haɗu gaba ɗaya wannan a cikin juz'i na goma a cikin fatawa safa 736 Mm, maganar ta da yawa ta tsawaita ta amma dai tun ya fara maganar daga 700 a uh, 736 yawa akan gashi nan a asalin matsalar a safa 720 ce ma taqulu sadatul ulama fi man azama ala fi'li muharramin kazina was-sarika wa shurbil khamri azman jazima fa ajaza an fi'li imma bi mautin imma bi mautin aw ghayrihi hal ya'tham bi mujarrad al-azmi am la وإن قلتم يأثم فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم أبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وبقوله إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم واحتج به من وجهين أحدهما أنه أخبر بالأفو عن حديث النفس والعزم والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد قاله ابن سيدة الثاني أنه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخاه لأنه عمل لا مجرد قصد وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي في الذي قال لو لو أن لي مالا لفعلت وفعلت أنهما أنهما في الإثم سواء في الأجر سواء لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل به أو تتكلم وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفا مستوفى فأجاب الشيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه تدشنه سوي تمجنس لا لا لا لا كني موت تبجو كرنتا to akwai tambaya wa alaikum salam na'am na'am eh eh wancan ai fil jahiliya kuma ɗayan fil islam shine wa haunan hamala alami atba'ir din wato yayi sadaka da raƙumi dubu a ɗari ya yi a jahiliya kuma a musulunci ma ya yi kamarsa alaikun salam na'am idan aka yi magana a kan asabu sunan shi ma yana cikin eh amma no shi sunan ɗinsa gaskiya a alaƙariƙar musannafat ne baya daga cikin sunan bi ma'ana sunan na abi na na aljawami tunda su sunan dinnan sun yi iktisar akan as-sunna bi ma'ana al-marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sunan na sa'id ibn mansur ya dauki sunna bi ma'ana ha ashma am da kan cewa al-athar gaba daya sawun an nabi sallallahu alaihi wasallam aw an gairi na'am
amma ina mai tambaya ne akan maganar niyya saboda ayyukan da aka rawaito na wannan hadisin da muka fara da farko na aikin kafirai ba su kuma kafin da wasu to kamar niyyar da shi ne nake magana akan namal amani bin niyya ta inda kuma maganar mutaba na wajen karba aiki ya za a yi hukunci da wannan ai wannan babin falala ne wala ibrahim cewa saboda da ya zo ya yadda da allah sai allah ya karɓi wancan amma a lokacin nan kafin ya musulunta a cikin jahiliya ai ba zancen wani bancen niyya da sauransu amma idan da kamar a ce ya mutu bai yi wannan ba kaga sai ya zama to kamar hadithin abdullahi bin jada'an da Aisha take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da da yake yi da kyautata yanzu ba zai amfane shi ba yace lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ko da ɗaya na gane wannan na falala ne Mm.
ina so da kamar haɗa shi da kamar musulmi yanzu wani wanda baya gashi ya san Allah kuma dai yayi aikin da ake ci kamar ya aiki mutum ya aiki Mm.
kuma ba kawai yayi shi kamar kwanaki da muna karatu an zance kamar ciyar da iyali Mm.
wani lokacin in ba kudin cewa kai ba kayi ta ne zaka wanda ya zama al'ada ba eh kamar al'ada shi zaka ji na kawo wannan Mhm. Mm, dole sai da niyya sai da niyya.
shi yasa aka ce wanda wannan a a wato ahsana yayi ya kyautata a cikin musulunci saboda haka yayi abubuwan yanda suke kenan to sai Allah ya masa falla da nadadin masu masu tabbata amma kan in mutun yayi aiki babu niyya ko uh, in mutun yayi aiki babu niyya ba zai samu lada ba sai dai idan ta wannan ta wannan babin ta babin falalar Allah jalla wa ala ga wanda ya musulunta da yana aiki kyakkyawa saboda kasan akwai wasu mutanen suna aiki kyakkyawa saboda kawai su suna son kyautatawa kawai saboda suna ganin wannan kyakya- kyautayi ne bari su yi shi na ai shi ne shi sadin ake shi kullum mutum ya rinka zikiri kullum mutum yana zikirin kana zikiri shine kullum zaka rinka halarto wani amma an baka zikiri kawai shi kenan sai a yi after ga shi nan ku dauka falalar da ta shafe gaba ɗaya har kuma da ta shafe wani Eh?
yana kama ta kana ba su rufe da duka wani ko da ai ai kafin ai ai- an yi taƙe da ta to kyautu shine wayannan da mutum ya kiyaye na alaikum salam na na'am akan kwamitin mu na'am na'am akwai magana
ali
yana daga cikin abubuwan da akwai abu daga cikin abu jihad ne cewar auliya ba su da ikon su aurar da mace sai ta balaga kuma balta a, domin da haka ne za ta ba da izini uba ne kaɗai yake da ikon ba shi ma a gaba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam albikru tusta'za to kaga wanda za ta iya ba izini sai take da taklifi sai take da rushd to mu mun sai muka yi amfani da a sinin rushd da kan cewa shekara goma sha bakwai da sha takwas ne saboda ibn habib shi ya ɗauki balaga ɗin ya sanya haddin shekara goma sha takwas amma saboda shekara goma sha takwas ta yi kama da abin da 'yan kasashen united nations suke ta faɗa aka mai da shi sha bakwai aka ce wadda ba ta kai shekarun haka ba za- ba za a yi mata aure ba wadda alamun balaga suka bayyana a gare ta su ne imbat ko a haila ko mafarki to idan ta ci a, ba za a aurar da ita ba sai an shaidar da alkali shi kuma alkali ya tabbatar da maslahar yarinyar ko ana gudun bacinta ko ta samu miji wanda ake ganin aka yi jinkiri za ta rasa shi ko dai wani dalili kuma aka samu shaidar likita kan cewa auren ba zai cutar da ita ba za ta iya ɗaukan abin nan goyon ciki da sauransu saboda irin presentation da aka zo aka yi mana muka ga yanda kwankwason mace yake yi in ta yi goyon ciki da yadda yake danne kashi da yadda ake samun rafca ɗin lada da sauransu duk waɗannan abubuwan saboda haka muka ce ba wai ba za a yi ba amma a yi shi da shaidar alƙali shi ne kawai wannan abu wanda yake shi ne yana ɗaya daga cikin mahallin rigima wannan ishihadi ne muka amma ba ma ji shi ne ma ake ta rigima da yanzu a kai sai jibin shi a ran laraba za a zauna gaban malamai da a tattauna sannan a ji. na'am ai ma yanzu yana matakin nazari saboda magana aka so mai yi inda ba a so maganar ba da shi kenan amma wannan a yanzu bayanin ma Ah, na sa na na wannan
eh, eh,
yau wato gaba daya inda mutane suke da mutane ba su yi ta ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan provisions ba sakin layi ba ɗaya bayan ɗaya ɗari shida da saba'in muka yi masail ɗari shida da saba'in Mm, masail ɗari shida da saba'in kuma kowace matsala shi ai yaji ya ga yadda muke yin ta ya ji ya gani kowace matsala kafin a tabbatar da ita ba ga yadda ake rigima ba wanda malaman tsoro wanda suke muktasar kama a kansu yake na abin gama abin gama
bayan abin da ake yadawa da ba hira da na ji ayi kuma da kai da ba bayan tun abin da kuke ba abin da ake Eh, za a sake wato za a sake insha Allah za mu yi ma a wannan shi da yan freedom insha Allah za a yi insha Allah amma bari tukuna a gama da kuma tukan cewa a samu haɗuwar malamai da suke da dukkan da manyan malamai a ana shabaka da za mu zo barka da tsiran litinin ta sama insha Allah bayan kuma da zan zo da mutane faɗa mun ba
eh na ji an yaka maganarsa ba Ismail Menk eh eh gaskiya ne yan jarida ne su yan jarida ne suka haɗa rigimar to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am
amma hadisan nan na farko na haƙi hakim ibn hakim ibn hizam eh yana nuna kamar bai shiga musulunci ba kamar nan bai eh yana daga cikin wanda suka shiga musulunci a lokacin fatuhu makka a eh, lokacin fatuhu makka
ba shi bane ake na'am ya shi sittin a jahiliya sittin a musulunci shi ne faranci eh musnad ne musnad shafi shi ai ba nasa bane almajirinsa ne ya hada shi rabi amma ai shi bai rubuta shi ba kawai hadisan da ya ruwaito ne musnad ya tattara su shi yasa ake ce masa musnad shafi amma asalin shi imamu shafi bai rubuta al musnad ba na'am a kamar kuma sauran masani kowanne ya ya ya ya ya ya